الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana jiya a cikin wannan sura ta suratul anbiya'i a daidai wannan kissa daga kissoshin wannan sura wadda ita ce kissa ta biyu bayan kissar annabi Musa sai kissar annabi Ibrahim alaihi salam to muna cikin wannan kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam da abin da ya gudana tsakaninsa da watan mutanensa da bara'ar da ya yi tsakaninsa da masu bautar gumaka da kuma bautar gumaka a nan muka kwana har annabi ibrahimu an gayyace shi je idin su na shekara-shekara ya kyace su ce shi bai da lafiya don haka in ma sun tafi sai ya san abin da ya halakar da waɗannan gumaka nasu to wannan a nan aka kwana bayan sun tafi in kuma ya aiwatar ya zo ya daddatsa waɗannan gumaka ya yi musu rugu-rugu ya yi musu gunduwa-gunduwa faja'alahum juzazan إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون watan kosa dawo sai ya babban shi bai sassare shi ba kosa dawo watakila shi za a tuntuɓa ko kuma a'a shi tuhuma za ta kalla to an tsara kowa sai shi a to shi ne kenan in ba shi bane to yana da masaniya kenan to shi ne dalili da Allahum ilaihi yarji'un to shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da ba mu bayanin abin da ya gudana tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da kuma waɗannan masu bautar gumaka. Ƙalu sai suka ce inda ruju'ihim lokacin dawo su daga idin nan nasu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin zalimin suka ce wane ne ya aikata wannan aika aika da suka ga sun zo allolin da suke bautar sai suka ga du'an sassare wannan abu hankalinsu ya tashi suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wasu suka ce wannan istifhami ne wane ne ya aikata wannan aika aika mugun aiki ga alihatina allolinmu kaji wannan suna tambayar wane ne yayi sai suka ce istifhami ne suke yi sai suka ba kansu ansa suka ce innahu lamina zalimin lallai ku duk wanda ya wannan aiki lamin azzalimi yana daga cikin cikakkun azzalumai yana daga cikin cikakkun azzalumai kaga sun tambaye kansu sun ba sun ba kansu amsa irin na zaliha zaliha da ta sheko wajen mai gidanta tsakaninta da annabi yusuf abin da ya faru sai tana cewa mai gida ma jaza'u man arada bi ahlika su'an to kafin ta ji kamar wanda suka dauka istifhami ne to kahin ta ji amsar da mai gida zai ba sai ta ce a illa an yusjana aw azabun alim ai ba abin da za a yi masa illa kawai a sashi kurkuku ko azaba mai tsanani kaga ta yi tambaya ta ba kanta amsa aka ce irin shi ne wannan cewa man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin az-zalimin wasu kuma suka ce ba istifhami bane a'a abin nan ne mausul ya ce ita man din nan ai duk wanda man tana da ma'an Allah ai duk wanda ya aikata wannan aika aika bi alihatina ga allolinmu to ga amsa nan innahu lamin zalimin lalle yana cikin cikakkun azzalumai sai malamai suka ce wannan man fa'ala hadha bi alihatina bi jumla min ibtida'iyya me khabarinta innahu lamin zalimin shi a khabarinta lalle yana cikin azzalumai aka ce me huskar cewa azzalumai cewa lallai yadda ya musu dinnan lallai zalunci a yi abubuwa gunduwa gunduwa kire kire haka ya mai da su gunduwa gunduwa ya yi musu rugu rugu inna hula min zalimin lallai yana cikin azzalumai aka ce inna hula min zalimin ma'ana ya zalunce su dama abin azzulmu wad'u shay'i fi ghairi mahallihi aje abu ba wurin aje shi ba ko a ɗauke shi daga inda yake a kai shi ba inda yake ba sunan abin zalunci to yanzu allolin nan da ake bauta mawa maimakon bauta musu yau sai aka yi musu irin wannan mugun wulakanci aka sassare su aka daddatse su kai wanda ya wannan innahu lamin zalimin lalle yana cikin cikakkun azzalumai wasu suka ce innahu lamin zalimin daga malaman tafsiri aiko wanda duk yayi wannan ya zalunci kanshi ma'ana ya zalunci kanshi kamar a hausa ne aka ce in mutum ya yi abin da za a ɗauki mataki kan shi a ce waye wannan kai aiku wanda zai yi wannan ya ja kan shi ya ja kan shi to shi suke nufi inna hula min zalimin yana daga waɗanda suka zalunci kawunan su ma'ana ya jawo ma kansa uquba domin daga baya za a ji uqubar shi ba magana ai mai kaza ba a'a wuta za a hada wadda ko tsuntsu bai iya gittawa can sama koli in dai saiti da wutar na bai iya gita saboda haɗa ta to kaga ko inna hula min zalimin ya zalunci kansa ma ya jawo kansa azaba to aka ce shi suke nufi inna hula min zalimin lalle duk wanda yayi wannan yana daga cikin cikakkun azzalumai waɗanda suka zalunci kansu mazzalimuna illa hum shehu yace ai ba wani ne azzalumi ba illa su su sun ce an ɗau wa'inda ya cancanta a girmama a bauta ma su aka sassare su sun manta da sun ɗauke bauta daga Allah sun ajiye ta a kan gumaka, sai su ne cikakkun azzalumai, su ne cikakkun azzalumai, eh sai ce, ai su ne cikakkun azzalumai, mazzalimun illahum, ƙalu samina fatan ya zukuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ƙalu sai suka ce, sami'ina fatan mun ji wani matashi. mun ji wani matashi sami'ina fatan mun ji wani matashi ya zukuruhum yana ambatansu da aibi to anan akwai wata hakika cewa sami'ina fatan mun ji mun ji aika jam'i to amma karatun jiya kaga hakika lafazi ya nuna taro ne suka ce sun ji wani matashi ya zukuruhum yana ambatansu da aibatawa yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim aka ce to me yasa aka ce samina a karatun jiya an ce mutum ɗaya ne ya ji cewa annabi ibrahim yana cewa la'akidan na asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri lallai sai na kulle kulle wanda zan halakar da waɗannan allolin naku aka ce mutum ɗaya ne ya ji to amma kuma na an ce sami'ina kamar mutane ne da yawa suka ji sai malamai suka ce to zai iya yiwa ɗayan da ya ji ya ta feffesawa ya ta sanar da mutane don haka wannan in yaji shi ma faɗa ma wannan wannan in yaji shi ma faɗa ma wannan lokacin da za su ce sami ina fatan kaga za su yi yawa amma haƙiƙa wanda ya ji din ɗaya ne wasu kuma suka ce ba maganarsa watan wannan magana da ya yi a ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun da amsar da suka bashi da amsar da ya basu ita ce suka rike akan ta suka kafa hujja akan cewa duk mai irin wannan dumumuwan to shi ne duk mai cewa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun lalle duk a kare su shi shi shi wannan za su suka ce samina fatan da haka ma abinda suka faɗan ai kaga ba lafazi ne wanda aka yi saraha gare shi ba lafazi ne mubhami yazkurum ka aka ce alu samina fatan yazkuruhum fa ai ko ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin ai kaga duk magana ce wadda take mara daɗi ga dodanni to zai iya yiwa ka ce ita ce suka ji suka yi magana a kanta ko ko a'a waccan magana da ya a ɓoye la'akidan na asnamukum ba'da an tuwallu mudbirin ita ce wasu suka ji ko wani ya ji ya faɗa ma wasu kuma suka faɗa ma wasu don haka ko da suke dawowa labari ya gami don haka ko da za a ce za a tambaya man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin kaga masu bada amsa za su yawa domin labarin ya watsu don haka sai aka ce sami'na fatan yadhkuruhum mun ji wani fatan matashi shi addinin musulunci hidima gare shi da jajircewa gare shi watan al'amari ne wanda yake gadadde a matasa matasa su ne ƙashin bayan al'umma matasa su ne ƙashin bayan addini in aka lura annabi ibrahimu yana matashi amma ya tashi tsaye da wa'azi da kafa hujja ya dawo da hankalin masu bautar gumaka daga bautar gumaka zuwa ga bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai kuma yana kafa musu hujja kaga matashi ne amma kuma kaji hidimar da yake ga addini matashi ne amma ba tsoro ya jajirce domin kare addininsa in muka tuna muka yi tariyar baya za mu ji irin matasan da suka jajirce watan fitiyatun amanu bi rabbihim a suratul kahfi mun ji irin gudunmuwar matasa a suratul kahfi matasa ne amma suka jajirce suka ce sun zaɓi mutuwa da su yadda su shiga cikin rudu da hayaniya ta bautar gumaka ba su yadda ba sun yadda lallai su mutu lallai sun yadda a yi musu komi amma ba su yadda ba kaji irin jajircewar matasa don haka matasa sun gaji jajircewa da barin kyakkyawan misali a fagen addini in muka zo al'ummar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda suka yi rawar gani suka jajirce suka ba da rayuwarsu suka ba da komai nasu don ci gaban addini da kafuwar addini da tsayuwar kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah yawancin su matasa ne don haka za a ga gudunmuwar matasa a addini ba karama ba ce don haka shi kanshi addini bai yi baya da su ba addini bai yi baya da matasa ba ya faɗi irin muhimmancin su da gudunmuwarsu don haka sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya gulamu inni u'allimuka kalimati ya kai yaro ba ni hankalinka nan zan karantar da kai zan sanar da kai kalimatin kalmomi zaka ji kalmomin na da nauyi waɗanda an ba da su an karantar da su ta matashi amma kalmomi ne ma'azoza ne masu buƙatar dattijai da waɗanda hankalinsu ya nuna su ba da hankalinsu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka da sauransu kaga muhimmancin da musulunci ya ba matasa ke don haka za ka ga irin ba da rayuwar da matasa suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi yana da yawa abdullahi ibn umar yana da shekara goma sha hudu yake yunkuri yana kuce-kucen abar ya tafi yaƙi kaga bai jin tsadar rayuwar shi saboda gina addini waɗanda su ne matasan da addini ya taso da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a bari dai sai sai gaba da gaban ta yi kuma annabi sallallahu ya bashi dama an ce ya kai shekara goma sha shida da sauransu suna da yawa irin su mu'awudh ibn afra suna da yawa mu'adh ibn amr ibn al-jamuh ire-iren su su ma suna da shekaru kankana amma suka roƙi manzo Allah ya bari su tafi yaki har ma sai da aka yi watan abinda za a ce kokawa ko dambe tsakanin su su biyu da ɗaya ya kada ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama ya ce to ai ni nayi watan kokowa da shi na ka da shi don haka na fi shi karfi ni za a bari in tafi yaki da karshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama duk suka tafi yaki din to wannan abin da yake karantar da mu kuma suka yi bajinta yan shekara goma sha shida ne amma da aka tafi badar sai suna tambayar ina abu jahal yake a wanda ke riwaya kamar yadda watan ibn hajar ya kawo sai yana tambaya kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a cikin al-istiab fi ma'rifati al-ashab abdurrahman ibn auf yana cewa ina cikin sahu watan yaki ya kankama sai naji an kirgene ni a dama sai na jiyo sai na ga yaro matashi na ce ya aka yi sai ce baba abu jahali kawai muke so ka nuna mana mun ji an ce yana zagin manzon Allah su ba san shi ba amma sun ji an ce yana zagin manzon Allah don haka mu yau in mun haɗu da shi ko mu ko shi ɗayanmu in ya tsira ɗaya ya mutu haka ya ce ya ce turɓa shi sai ya ga abin lalle matashi irin wannan ɗan shekara sha shida ana nan sai daman shi hagun shi sai ji an kirgine shi ya ce baba ya ce abu jihar nake son ka nuna mai ce kai kuma fa sai ce mun ji an ce yana zagin manzon Allah don haka lallai ne ko mu ko shi yau in ɗayanmu ya tsira to ɗaya mutu in mun tsira ya mutu in ya tsira mun mutu abinda suka ɗauko ɗamara kenan yan shekara goma sha shida amma ba su yadda ana zagin manzon Allah ba sun ce sun ɗauri ɗamara mai zagin annabin nan ko su ko shi ana nan ko sai ga Abu Jahali da aka ga Abu Jahali sai sai Abdurrahman ibn Auf ne yace ya matasa iyana yace to ga mutumin ku fa yana musu ishara ai da suka kai hari kai ne kaca kaca kaca sai ga sun saukar da kan Abu Jahali kasa sun saukar da kan Abu Jahali kasa kuma kowa na cewa ni na kashe shi ni na kashe shi kowa ya bazama ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ni na kashe shi manzo Allah ya ce a ku tsaya ba abin rigima bane ba abin rigima bane kawo takobin ka in gani maza Allah ya dibi takobin daya ya ce kai ma kawo naka ya diba ya ce kila kuma katalar ya ce duk kubi kuka kashe shi kuma haka aka yi maza Allah bai nan amma yana kallon takobin ya ce duk kubi kuka kashe shi a ce sara suka kai mishi gaba ɗaya suka sauke shi ka ji irin gudunmawar matasa abdullahi ibn abbasin a fagen ilimi matashi ne akan wajen yadkuruhum yuqa fatat sami'ina fatat shi yasa ake kawo irin misalan gudunmuwar matasa a addini Abdullahi ibn Abbas yana matashi duk abin da fa Abdullahi ibn Abbas ya samu yana da shekara kamar goma sha manzo Allah ya fati amma sai da ya kai daga cikin special advisors na Sayyidina Umar ibn Khattab manya-manyan masu ba da shawara kuma ba su ba da shawarar na sayyidina Umar ibn Khattab sai sayyidina Umar sai dattijan suna gani a kana gwiwa gwiwa da mu da wannan yaron muna da irin shi cikin gida muna da irin shi a gida yace mm ni dai na sa abin da na sani kan yaron nan ku kyale shi muhimmancin shi na sani ran nan sai ya shirya watan wasu kadiyoyi masu daurewa aka zo aka zanna da dattijai da Abdullahi ibn Abbas da kowa da duk aka kawo mas'ala tiriyan tiriyan sai kaga an dawo kan fahimtar Abdullahi ibn Abbas sai da kansu suka saki yace to kun ga dalilin da yasa na shigo da shi cikin majalisa ta duk da yaran tashi Abdullahi ibn Abbas sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha tana da shekara goma sha takwas manzo Allah ya wafati amma tare da haka shekarunta goma sha takwas tana daga cikin mafiya yawan hadisai tana daga cikin mafiya yawan fatwa masu hadisin nan masu yawan hadisi din nan watan guda shida ko guda bakwai in ka hada da Abu Sa'id al-Khudri shine wal mukthiruna bahruhum wa anasu aishatun wa jabirul muqaddasu sahibu dausin wa kadhabnu umara rabbi qini bil mukthirina darara to sayyidatuna aisha tana cikin su mukthirina masu yawan hadisi kuma tana cikin masu yawan fatuwa kuma shekarar ta goma sha takwas manzo Allah ya fati domin ta tare da shekara watan tara ta yi shekara tara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fati kai shekara goma sha takwas amma dini ilimin sayyidatuna Aisha da irin karantarwa da ciyar da addini da ta yi da iliminta kuma tana da wannan shekaru saboda haka matasa ba abun wulakantawa bane a al'umma kuma su ma kar su yadda su wulakantar da rayuwarsu cikin abin da ba zai gina su bai gina al'umma matasa na kwarai da suka gabata an ji irin jajircewar su ba tsoro sannan tun da suka tashi cikin shari'a suka tashi ate na burushdan to wannan a takaice kenan ga abin da ya shafi rayuwa ta matasa sai suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum mun ji matashi يذكرهم ينا عنبتن سد أيبتا وسمعنا بالأمس فتنعيب هذه الآلهة ينا أيبت ودنن ألو لشين قمكا يقال له إبراهيم أنا تشيد شي إبراهيم سننسى إبراهيم أبن لك تشيد شي إبراهيم يقال له إبراهيم اسم هذا الفتى إبراهيم هو الذي كان عيب الآلهة watan muhaqqiq muhaqqaqun annahu huwa alladhi fa'ala hadha tabbas shi ya aikata wannan saboda mi ya sha faɗa irin waɗannan maganganun ka da jiwancin sun ya ce la'akidan na asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin sannan dukkan su gaba ɗaya gurgurun su sun ji yana cewa ma hadhihi tamasilu lati antum laha akifun har daga ƙarshe yace yace faj'alhum juzazan a cewa antum wa aba'ukum fi dalalin mubin da ku da iyayena kuna cikin bata to mai faɗi irin wannan mayan maganganu lalle zai iya aikata abin da ya aikata din qalu fatu bihi an karanta qalu sai suka ce fatu bihi ala ayunin nasi to ai ba shi ba ku zo da shi a gaban kowa aka ce shi ne ayunin nasi a gaban kowa domin tambayoyin da za a yi masa a gaban kowa kar a yi mai hukunci a ɓoye ko akan kalmomin da aka ji a ɓoye a yi mai hukunci wani ya ga an mai zalunci za ka fatu bihi ku zo da shi ala a yunin nasi a gaban mutane ido na ganin ido aka ce shi ne a yunin nasi tare da yana da fasarori da yawa e aka ce ala ru'usin nasi ko ala ayunin nasi gaba ga mutane suna kallo la'allahum yashhadun wataƙila yashhaduna yace za su shaida akan aikin da yayi su ji daga bakin shi shi ya aikata wannan la'allahum yashhadun fasara ta farko kenan la'allahum yashhadun ko kuwa la'allahum yashhaduna iqabahu lallai za su halarci za su ga irin azabar da za a yi masa don gobe wani ma ba zai aikata ba la'allahum yashhadun shine ma'anarsa ay yashhaduna alaihi bima qala li yakuna zalika hujjatan alaihi dan ya zama hujja akan shi sannan aka ce la Allahum yashhadun watakila yashhaduna za su halarci iqabahu watan uqubar da za a yi masa la Allahum yashhaduna kenan eh fala taqaddamu ahadun ala mithli ma aqdama ba wani wanda zai sake gigin yayi irin abin da Ibrahimu yayi na sassara gumaka in kowa ya halarta kaga ba wanda zai sake irin aikin da annabi Ibrahim ya yake ta shine manar cewa wal shahad azabahu mata'ifatun min almu'minin can wajen haddi ka san shari'a ta ce in za a yi haddin jama'a ta mu'mine su halarta domin ya zamo wa'azi da izna ga wani ba zai ba zai yadda ba yayi irin abin da aka yi dinnan balle abin da aka yi masa ai masa shi ma shi ma shi ne manufar waɗannan kafirai Namrus da gwamnatinsa da sauran jama'ar gari gaba ɗaya suka ce la'allahu mai shadun wataƙila za su halarci watan waɗannan abubuwa gaba ɗai ko kuma domin su zama wa'azi ga wani wasu kuma suka ce la'allahu mai shadun wataƙila ba a rasa wanda a gabansa ya yi wannan aikin da ya yi ma'ana annabi ibrahim ɗin da ya sassara gumaka ɗin da suke tuhuma sai suka ce to wanda ake tuhumar fatu bihi ala ayyuhin nas ku zo da shi gaban mutane la Allahu ya shadu watakila a samu wanda zai ce ai gaba na ya sassare su kaji hikimar su kaga la Allahu ya shadu yana da huska wajen guda hudu la Allahu ya shadu qalu sai suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim da aka kawo dama da aka je namrud ya ce to tunda abin haka yake aje shine namrud shine sarkin nasu shine sarkin nasu to shine sai yace to a tara mutane aka tara mutane da aka tara mutane sai yace a je a zo masa da annabi ibrahim aka je aka zo da annabi ibrahimu har gaban namrus ba wata shakka ba tirjiya balle annabi ibrahim ya ce a a bari zan zan yi kaza ko ba zan je ba ko zai nemi hanyar gudu a'a kaga magana shi ma ashadda jara'atul anbiya mamakin ƙarfin hali ƙarfin rai da jara'a irin na annabawa to irin shi ne annabi ibrahim ya nuna ba shakka ba komai gaba gadi ya taso har wajen namru bai ji shakka mulkinsa ba balle taron gayyar da aka yi masa ya taho to da ya taho sai suka ce fatu bihi ala yuni naslallahu bi shadu qalu a anta fa'alta hadha a anta yanzu kai ne fa'alta ka aikata hadha wannan aika aika da ka aikata ya Ibrahim ya kai Ibrahim abin da yasa suka ce mishi da wannan uslubi suka ce a anta yanzu shin ko kai ne kaga su da kansu sun nuna tuhuma suke tuhuma suke ma'ana ba su da yaƙini laka suna tuhuma ne tambaya shin ko kai ne a anta yanzu ko kai ne fa'alta haza ka aikata wannan aka ce lam yakuni sama'u amma abin da yasa suka yi wannan uslubi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin ba kowa ya ji ba wannan sama'i ba kowa ne ya ji ba tunda ba kowa ne ya ji ba don haka a wajen tambaya sai suka zo da tambaya ta irin tambayar tuhuma shin ko kai ne sannan kuma babu shaida don haka ba za su ce an ce ka sassara gumaka ba ko kai ne ka sassara gumaka a'a a tuhuma ne shin ko kai ne a anta fa'alta hadha istafhamuhu hal fa'ala am la shi shi ya aikata wannan ko ba shi ya aikata ba in aka diba a cikin zancen malamai suka ce akwai hasfi an shaki an shafe wani abu sai aka yi ijazi ai fa ja'a ibrahimu annabi ibrahim don an ce sai aka ce a zo da shi to ba a ji an zo da shin ba sai dai kawai tambayar da aka jefa mishi ai har ba har ma ya zo kaga amma ba a faɗi ya zo ba to ba a faɗi ya zo din ba shine ijazin da aka yi ijazu hafsin ijazi ne na hafsi sai aka yi ijazi na hafsi a lokacin da aka zo da shi sai suka ce an ta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim yanzu kai ne ka aikata abin da ka aikata ga waɗannan allolinmu ya Ibrahim ya kai Ibrahim an tallazi kassarta alihatana kai ne ka kakkarya kai rugurugu da waɗannan allolin nan qala sai annabi ibrahimu ya ce sakitan an fi'ilihi yayi shiru an fi'ilihi gabarin aikinsa bal fa'alahu kabiruhum haza sai ce kabiruhum babban su haza wannan fa'alahu shi ya aikata abin da ya aikata qala lahum ya faɗa musu haka al-ilahu al-kabir huwa alladhi dammara al-aliha as-sighar ubangiji babba Allahn babba shi ne ya dammara ya yi ruguru da waɗannan allolin ƙanƙana, li'annahu la yuhibbu an tushriku dan bai so ku yi mai tarayya bihim da su, don haka yace babban su ɗin nan fas'aluhu ku tambaye su in kano yan ɗiƙun inda suna magana. Aka ce dama annabi Ibrahim inda yake so a zame kenan. Dalilin da yasa ya sassare sun yana so a dawo wajensu dama an ce jiya la Allahum ilaihi yarji'un an ce lamirin nan zai koma ga Annabi Ibrahim yayi haka ne ya sassare su la Allahum ilaihi yarji'un dan su dawo wajen shi su ji magana to sun dawo ku wajen shi ga magana suna ji don haka sai ya ce bal fa'alahu kabirum hadha to shi ma wannan bal fa'alahu kabirum hadha ya faɗi haka ne domin ya kai su ga bango har su faɗi abin da hujja ne a kansu har su faɗi abin da hujja ne a kansu sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhu ku tambaye su in kanu yan ikun ba suna nan ba su aka yi mawa ba to ku tambaye su in kanu yan ikun in dai suna magana za su ba ku amsa su ce ga wanda ya yi musu abin da ya yi musu kaga cewa fas'aluhu mu in kanu yan ikun ai magana ce ai na Ibrahim ya san ba su magana amma abin da yake so su da kansu su faɗa ba su magana to daga nan sai ya kora sai ya ce ba su magana kuma kuke bauta musu ba su magana kuke bauta musu to amma ta fara fitowa daga bakin su zaka yace fasaluhum in kanu yantiqun ai kaga ya wautar da su ya wautar da su ai cewa ku tambayi gumaka ai wautarwa ne ai wanda aka ce tambaya an mai da shi wawa ne fasaluhum in kanu yantiqun tunda dai kuna bautar su don haka da bautar su kuka zama wawaye don haka yanzu ma ku ci gaba da wautar ku tambaye su ai duk wanda zai bauta ma gunki an ce ya tambaye shi lalle yayi daidai an ce ya tambaye shi yayi daidai kaga saboda ya rena hankali shi ya dauka bai da hankali don haka aka rena shi bai da hankali da haka yace fasaluhum in kanu in kanu yantiqun arada yayi nufi da cewa bal fa'alahu kabirum hadha yayi musu bayanin cewa man la yatakallam duk wanda bai magana wala ya'lamu kuma bai sani ba idif yake la yastahiqu an yu'bada bai cancanta a bauta masa to abinda suke bauta kenan waɗanda ba su magana amma tambaye su wai waye muku abin da aka yi muku dinnan sassare kun da aka yi waye muku wannan ba su iya ba da amsa sai ba su cancanta abota musu ba balle to ya ba ku kare kanku ba lokacin da za a sassare ku ba su iya kare kansu to ya wanda bai iya kare kai shi za a bauta masa kaga bai cancanci bauta ba ke shi annabi ibrahim yake nufi don haka sai ya musu wanka da kamar jirwaye wannan abin da ake ce da shi wanka da kamar jirwaye aka ce ba ƙarya ba ce ƙarara magana ce wadda zahirinta ba haka take ba amma tana da makarkata kuma tana da marika akwai abin da annabi ibrahim ke nufi a cikin wannan magana don haka nan annabawa ma'asumai ne ba sa sabon allah ba sa ƙarya abin da ya zo daga cikin maganganunsu ana masa tawili domin suna da mafita a ciki duk da ya zo a tashi alkiyama saboda waɗannan maganganun duk da wanka ne da kamar jirwaye amma kuma suka riƙa yawo cikin zukatansu annabi ibrahim yake cewa na face kaza na ce bal fa'alahu kabiruhum haza sarkin misra ya ce ya nike da wannan sarra na ce ukuti ya uwata ce kuma haka din ne duk abin da ya faɗa yana da yana da makauta yana da mazauɗa da zai zama ita ce manufarsa cikin wannan magana amma tare da haka abin ya zo ya tsaya mai yana da kaikai kada Allah ya tsure shi ya ce dan me kace kaza dan me kace kaza dan me kace kaza da aka shi radiyallahu tabaraka wata'ala anhu yace watan yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana fada ma kadhaba ibrahim illa thalatha kadhibatin annabi ibrahim bai fadi wata maganar da ba haka take ba sai guda uku wanda zahirinta za a ga kamar ƙarya ce amma ba kuma ƙarya ba ce zahirinta ne ke karantar da haka amma haƙiƙaninta ba haka bane ya ce ihdaha ɗaya daga cikinsu ƙala hiya ukuti sarkin misra ne wani azzalumin sarki da ya wuce a misra to sai aka je aka kwarmata mai kai aka wani bako baya ya zo da wata matar shi kyakkyawa ba mai kyanta shi ko da ma iyakarsa kenan ya kwace matan mutane to da aka je aka faɗa mishi abin da ya faru ya faru aka kira ta ya tafi da ita ya kasa komi da ita da ya miƙa hannunsa ya taɓa ta sai hannun sai sai stroke ya kama shi sai za hannun bai iya komi da shi komi bai iya yi da shi ya ce ku fitan man wannan shi umar ina mijin nata aje a zo da shi aka je aka zo da annabi ibrahim ya ce ya kake da wannan ya ce ukoti ya uwata ce ya uwata ce to cewa ya uwarsa haka ce domin a wannan lokacin ba wanda yake bautar Allah aka ce bisa kan shari'a sai su biyu kawai daga shi sai ita su biyu ne kawai kuma ukuti kaga uwarsa a musulunci ukuti diyar aminsa ce da babanta da nashi shakikai ne ba ya ƙosa muke nan to kaga uhudi din ce kenan eh amma ya saka ya ya bugar da hankalin ba mata shi bace to wannan abin da yayi to ɗaya kenan ya ce ihdaha qala hiya ukhti wa thaniya qala inni shaqimun da za a tafi idi na na ibada suna addinin suna bautar gumaka ya ce bai da lafiya ya ce bai da lafiya shi ma yana da mafita a ciki wasalisa na uku maganarsa ta uku wadda zahirinta za a ga kamar ba gaskiya ba ce ƙala ya ce bal fa'alahu kabirun haza ya sassara gumaka amma kuma ya ce babban su wannan shi ya aikata to shehu ya ce huwa ya kasidu al-ilaha al-kabira allazi huwa Allah ai bal fa'alahu kabirun haza da annabi Ibrahim ke nufi yana nufin Allah subhanahu wataala shi ya sassare su ai aikin da ya ma Allah aikin Allah ne yayi eh wallahu khalaqakum wama ta'malun da ku da ayyukan ku duka Allah yayi don haka sassare wanda yayi ma Allah ne yayi don haka babu ya cire wasida shi yanzu wasida ne to yanzu ya cire wasida kamar da yake cewa mala'ikan mutuwa yana zuwa ya dauki ranku wani lokaci kuma sai ya ce Allah yake daukar rayukan ku to ya kai haka an ce mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa wasida ne amma haƙiƙanin mai shine Allah ba mai tasiri sai Allah Allah da baka isa ka kyafta idon ka ba girar ka ka kyafta ta haka sai da izinin shi shi yayi kawai to saboda haka wannan aiki Allah ya yi shi wasiɗa ne kawai shi ne illallahu kabir ai al'ilahu kabiru ladhi huwa Allah alfa'ilu haqiqatan huwa Allah mai aikatawa na haqiqa shine Allah tabaraka wa ta'ala kullu hadhihi laysat bikadhib shehu yace wannan in an dibe ta da tawilinta da mafitarta ba ƙarya bace haka ne inna ma hiya ma'aridun abinda ake kiran su wanka da kamar jirwaye hiya ukuti da yace wa sarra zawjatuhu sarra mata annabi annabi ibrahim ce matarsa ce walakin sarra bintu ammihi amma in an koma a zumunci diya amminsa ce da babanta yace abu abawahuma shaqiqani babanta da nashi shakikai ne uwa ɗaya uba ɗaya suke ɗanwa da ɗan ƙani suke da ita da tsara ba ɗan shi ba kenan ɗan uwarshi kenan to da haka kaga ɗan uwarsa kenan hiya watan ya ani annaha uktuhu fi din kuma yana nufin ɗan uwarsa ce a addini laysa ala wajhi al-ard muslimun wala muslima ghayruna in ba mu ba mai bautar Allah kan shari'a duk bayan ƙasa kaga ɗan uwarsa ce kenan a addini uwarsa a zumunta, wal'aliha su waɗannan alloli watan ya an, an daddatse ƙanƙanan dukkan su baki ɗaya sai ya rataya takobi alal kabiri a bisa babban wannan ma sa'alu lokacin da suka tambaye shi ƙale shi al'ilahul kabiru ga ziba ubangiji watan babban ya yi fushi don me ake bauta ma ƙanƙana don haka ya sassare su ubangiji babban ya yi fushi don haka ya sassare su don haka ake bautar su likaunihim tu'baduna hadhihi istighar ma'ahu don waɗannan ana bauta musu tare da shi ai Allah ne baya son ai mai shirka don haka yasa aka sassare su don haka shi ya sassare su kawai Allah ya sassare su bal fa'alahu kabirum hadha eh babban su eh wa huwa ya'ni Allahu al-akbar Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mai girma to wa'inni saqimun da yace fa me huskarta cewa wani saqimun lamma aradu an yakhruju bihi ila idihim lokacin da suka so su fita da annabi Ibrahim zuwa idin su wa huwa arada an yatakhallafa li yaqta al aliha shi ko ya so ya kwanto ya kwantawa ta yake zuwa shine takallufi don ya sassara waɗannan gumakan qala lahum sai ce inni saqimu ban da lafiya ban da lafiya sai aka ce wa huwa ya ani saufa usqamu abin da yake nufi da sannu nan gaba zan yi rashin lafiya itibaru ma sai kunu ne a malaman balaga a wannan watan majazi ne itibaru ma sai kunu ne a itibaru ma sai kunu ne yana nufin nan gaba ai duk mai lafiya zai yi ciwo duk mai lafiya zai yi ciwo to a balaga abin da zai zo nan gaba akan ce ya zo abin da aka wuto a ce shi din ne an wuto shi fa sai aka ce watan wa'atuliya tama amwalahu ku ba marayu dukiyoyinsu abinda an maraya ga musulunci wanda ubansa ya mutu yana ƙarami bai balaga ba kaga in ya balaga ba sunan shi maraya ba kuma ba a bashi dukiya sai ya balaga sai ya yi zama rashidi wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum to in sun zama rashidai to ba sunan su marayu ba to me yasa yanzu kuma a kira su marayu dan bai dace a kira su marayu ba yanzu don an ce kar a ba su dukiyoyinsu sai sun shirya sai sun shirye in kuma sun shirye ba a kiran su marayu to yanzu ya kuma a kira su marayu aka ce ai su bi itibari ma kana ne tsohon sunan su ne na da aka dauko aka ba su an kira su marayu tsohon sunan su ne na da to haka cewa inni saqim yana nufin dun marar lafiya dun mai lafiya zai ciwo gaba inni saqimun zai yi ciwo a gaba aka ce shi annabi Ibrahim ke nufi kullu man kana hayyan labudda an yakuna saqima shehu yace duk wanda in dai akwai lafiya jini a jiki wata sai an ji ba dadi sai an ji ba lafiya to shine ma inni saqim an yakuna saqiman yawman ma wata rana ke wa huwa yaqsidu yana nufi annahu sayakunu saqima zuwa gaba da yi rashin lafiya fi yawmi min al-ayami wata rana daga kwanuka ko kuma saqimul qalbi bai da lafiyar zuciya me ya rashin lafiyar shi ta zuciya damuwar shi ta bauta ma wani Allah da suke yi za ka in nisa in ban da lafiya ban da lafiya ni ban da lafiya za a yi in ji daɗi ana bautar wani Allah kuna bauta mu gumaka ai ban da lafiya zuciya ta ba ta jin daɗi wane ya ya ya gare ce ai ban jin daɗi to ai jiki bai jin daɗi ita ma zuciya ba ta jin daɗi yadda jiki ke rashin lafiya ita ma zuciya tana rashin lafiya in jiki ya haɗu da yanayin da bai so sai ya rashin lafiya zuciya in ta haɗu da yanayin da ba ta so sai ta yi rashin lafiya ka dai ji bayin Allah na shiga su fita don su wanke annabi Ibrahim bai yi ƙarya ba domin annaba masu mai shehu radiyallahu anhu ce yana nufin bai da lafiyar zuciya saboda shirkar da ya ga ana yi zaka zuciyarsa ba ta da lafiya bai jin daɗi bi ishrakikum billahi tabaraka wa ta'ala saboda shirkar da kuke yi hadha laysa fihi shay'un min kadhibin ba ko ƙarya a cikin wannan ko kaɗan duk maganganun gabaki ɗaya ba ƙarya kulluhu haqqun dukkan su gaskiya ne walakin li tawazu'ihi saboda tawazu'insa kuma ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam gaba yake da shi kuma ya yi tawazu'i don haka ya kula yake cewa ka zabtu talata ka zai bakin na yi karya sa uku don haka ni yanzu ba ni za a zo neman ceto wajena ba ku yi wajen annabawa ne ni na faɗi abubuwa na yi abin da ba gaskiya ba na faɗi abubuwan da ba gaskiya ba ne guda uku ina gudun ka Allah ya kirke ni ya ce dan me na faɗe su to wanda ke da abun faɗa to ba a sa shi gaba a ce je ceto ba a sa shi gaba a ce je ku je je wajen annabawa ne har aka tuke da shugaba ja gaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah bai faɗi wani zamban ba bai faɗi wani zamban ba ko kaɗan sallallahu ta'ala alaihi abinda ma manzo Allah ke cewa ana laha ceto ai ni dama ni ke da shi dama ceton nawa ne ai ma'ana kenan sun dai tafi yawo ne kawai don wasu darussa amma hakikanin mai ceto na manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yace don haka yace yawmal qiyamati ran tashi alqiyama ya'tadiru an shafa'a annabi ibrahim yake yankan hangari dangane da ceto allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا واتنسيسك كوموا إلى أنفسهم زواج كاونا أكتم أنهم فرجعوا sai suka dawo cikin hayyacinsu suka dawo tambayar tunaninsu ma'ana suna tunani suka dawo suna tambayar hankalinsu shin wai wannan ko suna kan hanya ta gaskiya faraja'u ila anfusihim faqalu da suka dawo suka tambayi kawunansu su da kansu sai suka ga ashe ba su kan gaskiya faqalu suka ce aka ce faraja'u ila anfusihim ay faraja'a ba'dhum ila ba'd sashen su suka dawo suna ce ma sashe wai abin nan ko ba bukatar nazari harkar nan ba ta da bukatar nazari ko irin tambayoyin da bawan Allah nan ke amsoshin da yake bamu ba bukatar nazari to sai suka yi nazari faraja'u ila anfusihim faqalu sai suka ce li anfusihim ga kawunan su innakum antum zalimun ai ku ne cikakkun azzalumai ba sun ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin zalimin ba wanda duk ya aikata wannan sare-sare ya sassara gumakanmu lalle yana cikin cikakkun azzalumai da suka dawo cikin tunaninsu da hayyacinsu sai ga su suna faɗar cewa ai su ne cikakkun azzalumai domin su suka ɗauke bauta daga Allah suka ajiye ta a gumaka sun ɗauke bauta ga inda ta cancanta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanci bauta suka ɗauke ta zuwa wani Allah aika wanda ya ɗauke bauta daga Allah zuwa wani Allah babu azzalumi kamar shi su da kansu sai suka komo suna itirafi innahum haƙiƙa su lamina zalimin suna cikin cikakkun azzalumai bi ibadatikum haƙiƙaku innakum haƙiƙaku antum zalimun ku ne cikakkun azzalumai bi ibadatikum man la yandiqu watan da bautar ku ga wanda watan baya magana baya furusi da za ku bauta ma wanda baya furusi ya za ku bauta ma wanda baya magana ثم نكسوا Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da babu bayanin kissan nan ta annabi Ibrahim tsakaninsa da mutanensa masu bautar gumaka kaji ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa thumma nukisu ala ru'usihim sannan sai suka sunkuyar da kawunansu ita ce fassara ta farko ma'ana duk wanda ya sunkuyar da kai zai iya yiwa yana tunanin to yanzu me zai ci me zai ce ina zai bullo duk inda ya bullo ba nasara don haka yanzu sai suka sunkuyar da kansu ta ina za su bullo aka ce shi ne ma'anar sun manuki su ala ru'usihim wasu suka ce sun manuki su ala ru'usihim watan an hujjace su da hujja shine ma'ana ay gulibu fil hujjati fahtaju ala ibrahima bima huwa hujjatun li ibrahim sai suka hujjata kansu da kansu shine ma'anar nukisu ala ru'usihim suka hujjata kansu da kansu domin annabi ibrahim yana son ya kora su tiryan tiryan domin ga su su da kansu sun ce laqad alimta ma haula yanqul ai kai ka san waɗannan gumaka ko da kace fasalu mun kan yanqul ai kai ka san ba su magana to dama nan yake so su jiro nan yake so su jiro kaga kenan sun hujjata kansu da kansu amma ba su sani ba sai ce ai da suka ce laqad alimta ai kai ka sani mu mun sani waɗannan dodannin ba su magana to wannan shine sun mulki su ala ru'usihim ai da kansu sun hujjata kansu aka ce gulibu fil hujjati fahtajju ala ibrahim bima huwa hujja li ibrahim faqalu laqad alimta ma haula yamliqun da aka rinjayar da su da hujja suka hujjata kansu sai ga suna ce ma annabi ibrahim ai kai ka san waɗannan ba su ba su magana ba su magana wannan al-imamu ibn jarir al-tabari ya rawace shi wannan fasara ta kan ibn ishaq haka ma wata fasara sun manuki su ala ru'usihim aka ce sun manuki su ala ru'usihim watan da suka faɗi magana cewa lallai waɗannan ba su magana kuma da kansu suka ce haƙiƙa innakum antum zalimun ba ana jin akwai karaya ba lallai su da kansu yanzu sun itirafi su ne suka kun azzalumai kamar sun dawo kan hanya sun manuki su ala ru'usihim sannan kuma daga ba suka wantsala suka sake komawa kan mugun tafarkin su na kafirci na ganin cewa dodanni sun cancanci bauta don haka suke cewa laqad alimta kaga yanzu dai suna suna da ja bancin da kamar sun yi saranda su da kansu suna itirafi su ne azzalumai amma kuma daga baya kuma sun komo suna cewa ai laqad alimta ma haula yantiqu ai kai ka san waɗannan ba su magana to fa kaifa ta'muruna bi su'alihim dan me zaka ce mu tambaye su قال يتي أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يتي لقى قال أفتعبدون تودم يكتي بوتا ما أبند من دون الله أبند با الله با ما لا ينفعكم إذ شين مفعول واتن تعبدون أفتعبدون دم يكتي بوتا ما لا ينفعكم شيئا أبند بي أنفانكم دكومي yanzu dai mun zuba ni da ku kun ji ko kawunansu ba su amfana ba don da suna amfana da kawunansu da sun kare kansu daga sassarewa amma kuma suka kyale aka sassare su kaga ba su amfana da kansu ba yanzu don Allah wanda bai amfana da kanshi bai na amfana da wani laraba suna cewa faqidu shay ila yudihi wanda bai da bai bayarwa wanda bai da bai bayarwa eh wanda bai da to me bai baka to da haka su ma da kuke bauta su don su amfanar da ku to su ma ba su amfanar da kansu ba to don me kuke bauta ma ma la yanfa'ukum shay'an abinda ba zai amfanar da ku da komai ba min rizqin ba sa azurta ku ba sa ciyar da ku wa ghairihi ba sa muku komai na rayuwa wala durrukum kuma ba sa cutar da ku ma hajatukum bi hadhihi al-aliha me bukata ku na waɗannan alloli da kuke bauta mawa allati la tanfa'u wa la tadurru wanda ba ta amfanar da wanda ya bauta mata kuma ba ta cutar da wanda bai bauta mata ba kuma ba ta tunkuɗe cuta uffin lakum tir da ku uffin tir ya tabbata lakum gare ku wali ma ta'buduna min dunillah da kuma abin da kuke bauta ma na gumaka tir da su su ma afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalci abin da kuke bauta ma bai cancanci bauta ba afala ta'qiluna yanzu ba za ku yi aiki da hankalin da Allah ya ba ku ba ku gano gumaka ba su cancanci bauta ba alhamdulillah za mu tsaya a nan saboda ana cewa lokaci ya yi alhamdulillah waɗanda suka ba da sadakoki Allah saka musu da alkhairi Allah karɓar musu Allah biya bukatun alkhairi abinda ake guri Allah ya tabbatar abinda ake khaufi Allah tunkude sannan wanda wannan ibtila'i ya sama a maradun to ƴan uwa sun ji sai a taimaka sannan kuma hasatan hukuma ta ji lallai wannan wani kalubale ne a ce inda wannan al'amari irin wannan abu mai nauyi zai faru har a ce wani ya rasa inda zai sa kai shi wajen neman mafita wajen neman mafita har an shiga wani hali kuma akwai gwamnati ta ƙaramar hukuma akwai ta jiha akwai ta tarayya akan wannan ibtila'i to lallai ya zama wajibi shugabanni su kuma su tambayi kawunansu suna sauke abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora musu na nauyin al'umma wannan dole ne sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu yana cewa yana ɗarɗar da jin tsoron dabba in tai tuntube ta tulbe tai tuntube ko ta gutse ko ta kare yana jin Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi to wannan hali na security da ake ciki an sani gwamnati tana iyakayinta amma kuma dole ne gwamnati ta tsaya waɗanda abubuwan nan suka same su wace irin kula aka ba su wajibi ne wajibi ne wannan kuma wajibi ne a faɗi haka kuma sauran jama'a kuma su taimaka da wannan da ya yi kukan abin da ya shafi iyalin shi yana da buƙatar taimako sauran ma waɗanda ibtila'in ya rutsa da su akwai buƙatar taimako ga iyalansu waɗanda aka kashe mazajensu da wanda aka kashe ƴan uwansu jama'ar musulmi su taimaka musu da abin da zai tallafa musu ya zama musu tasliya watan abin da zai sanyaya musu a cikin yanayin da suke ciki to babu wanda ke da matsayin ya yi haka kamar gwamnati kowa yana da matsayin ya yi haka ba an ce kan mutane su taimaka mutane su taimaka amma gwamnati lallai ta tsaya ta ga cewa ta yi abin da Allah ya dora mata na haƙƙi domin daga cikin haƙƙin gwamnati haƙƙin al'umma akan gwamnati kiyaye rayuka da mutunci da dukiya da sauransu waɗannan to wannan gwamnati ƙaramar hukuma da jiha da tarayya su ga nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora musu sun sauke shi wannan kalubale ne babba wanda za a tsaya a kalle shi Allah ya taimaka kuma Allah ya taimake su cikin sauke nauyin da Allah ya dora musu da yin adalci ga al'umma watan wadda Allah ya dora musu shi kenan ko muna fatan ubangiji Allah ya kiyaye auko irin waɗannan haɗurra wannan bala'o'a da ibtila'o'a da ke faruwa Allah ya yaye su Allah ya yaye su Allah ya tunkuɗe su waɗanda abin ya rutsa da su ubangiji Allah watan waɗanda suka riga mu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu iyalansu Allah ya ba su haƙuri kuma ya tsaya musu ya zamo gatansu alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya zaunar da jihar mu lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to shi ne mai wannan takarda wanda ke da bukata na ibtila'in da ya faru a maradu Allah ya sauwaƙi Allah ya kiyaye gaba alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fatiha ma salat al-fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين